الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن هدى بهدي ودعا بدعوته وصن بسنته إلى الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan safiya yau alhamis sha uku ga watan ramadan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda dace da sha hudu ga watan hudu hijiran miladiya dubu biyu da ashirin da biyu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ashirin da takwas yau za mu tashi farkon aya ta ashirin da tara kafa kamalin zai karanta ayoyi uku da muka karanta jiya sannan sai mu ɗora daga nan kafa ka akwai tambayoyi a ji hankali game da marasa lafiya waɗanda ba sa sallah da kuma matafiya to yana daga cikin kuskuren da ake samu musamman a wurin waɗanda suke jinyan mara lafiya a gida ne ko asibiti shi ɗan adam a duk halin da yake allah baya masa uziri game da sallah baya yafe mishi matukar yana cikin hankalin shi wanda aka yafe wa sallah shine wanda baya cikin hankalin shi amma matukar mutum yana cikin hankalin shi dole ne ya yi sallah zai iya sallah na a tsaye matukar zai iya tsayawa idan ba zai tsayuwa ba ya halatta ya sallah a zaune idan mutum ba zai iya ba ya halatta ya koda a kwance ne to saboda haka duk halin da mutum yake ciki ai kokarin a ga cewa ya yi sallah don rashin lafiyar nan ba a sani ba ko na tashi ne ko ba na tashi ba saboda za ga mutum ya ɗanyi ɗan ƙaramin zazzafi sai a ce maka ya rasu akwai wanda ana hira da shi bayan sallan isha kawai ce na jin ciwon kai to tsallaken da inda suke zaune akwai kemis ya shiga kemis ya ce wa mai kemis ina jin ciwon kai sai ya tambaye shi irin ya tsananin ciwon kan nashi ya gaya masa ya ce ina baka shawaran mai zai hana ka yi roshin zuwa asibiti sai ya kira wani suka tafi da zuwan shi asibitin da rasuwan duka bai fi minti talatin ba ana shirin a sa masa drip an kwantar da shi kawai ya rasu to shi sa komai kankantar rashin lafiya zai iya zama sanadiyan ajalin mutum akwai wanda yake ba da labari sun taho da wani fasinja daga nan gabar ban san dai wani gari ba ne ba amma dai cikin jihar gombe ne to suka taho da shi ya ce sauke shi a kurosin yaji ɗalibi kaga wurin kasuwa kenan ya ce yana gaban mota bayan mota akwai wasu fasinjoji ya ce sun kusa dab da wurin ma yana ce masa nan ne wurin yana ce kamar kila bai san gari sosai ba ya ce da maganan da suka yi da sun isa wurin ya ce masa an kai ya sauka ya ga mutum kama yana bacci kafin ka ce mai kawai ashe ya rasu ya ce duka da maganarsa da rasuwan yan mintuna ne kawai bai ce masa bai da lafiya ba bai ce masa komai ba to saboda haka wannan rayuwa a kullum mutum ya zauna a cikin shiri wani ya ce wal mautu tati baktatan wal qabr sundukul amal mutuwa tana zuwa ne baktatan ba zato ba tsammani kabari kuma shine kaman akwati na ajiyan ayyuka Allah samu yi kyakkyawan ƙarshe saboda matukar ana jinyar mutum a ainihin matsa mishi ya sallah matafiyi kuma shi an ma rage masa sallan an ce raka a biyu a sallah mai raka a hudu da azahar da la'asar da isha su ake wa kasaru amma a su ba da magariba ba a musu kasaru su ana sallatan su ne yanda suke sannan matafi yana da daman ya haɗa sallah ya haɗa azahar da la'asar ya haɗa magariba da isha sannan kuma yana da zaɓi guda biyu ko ya yi sallan azahar da la'asar a farkon sallar la'asar ko kuma ya jinkirta azahar ya yi ta a farkon sallar la'asar ya haɗa su haka zai iya sallar magariba da isha a farkon sallar isha zai kuma jinkirta magariba har zuwa lokacin sallar isha jamu ta qadim da kuma jamu ta akhir kowanne ya halatta amma daga cikin galibi kuskuren da mutane suke abin da ba sani ba shine idan za ka yi tafiya misali daga nan gombe zuwa kano ko zuwa jos sai zanto kafin ku tashi daga nan azahar ta yi already ba ku yi sallah ba sai kuka tashi da abin da aka fi so a lokacin ku jinkirta la'asar azahar din har zuwa sallar la'asar ban gane ko kun gane ba an fi so a jinkirta azahar don already ta same ku tun kuna gida to sai ku tura azahar din har zuwa sallar la'asar sai ku saya ku hada sallah azahar da la'asar duka raka hudu ne raka biyu a yi sallama raka biyu a yi sallama amma in kun tashi kafin lokacin azahar ya shiga kuna da daman ku saya ku yi sallah a farkon lokacin azahar ko a farkon lokacin la'asar Allah ya sa mu dace sannan in mutum yana tafiya ko da lokacin sallah ya same ka a gida idan za ka yi sallah akan hanyar sallan kasar za ka yi ina fata an gane amma in kana dawowa ne kuma lokacin sallah ya same ka a hanya ba ka ka yi sallah ba sai da ka zo gida to cika sallah za ka yi matukar ana cikin lokaci amma in lokacin da ka zo sallan ta wuce ramawa za ka yi to za ka yi sallah yadda take asalin wurin da kake an gane ko kai ne ka tashi daga nan zuwa wani gari mai nisa wanda za ka iya sallan kasaru kafin ka bar gombe ma lokacin azahar ya wuce ko baka yi ba an shiga la'asar to idan za ka rama azahar din akan hanya za ka yi ta yadda take ne a gida kamar yadda in ka dawo daga tafiya baka yi sallah a hanya ba lokacin ta ya wuce za ka yi ta a gida ramawa ne to kasarun ku ba za ka yi kamar yadda malam mi'alar ya kawo rahmatullahi alai daga wannan ya fi kama da addu'a kama wanda yake neman aurenta ne a ya ke turo kaman gidansu sai ya zuwa gira kamar kullum ma sai ya zo amma ya turo kuma ya ke turo amma kuma ta ce mutumin kirki ne ba shi da matsala kaga tana son shi kenan dan da kaji an fara mutumin kirki ne ba shi da to ana taka ma birki ne kada fa ka ce zaka zaka yi kondemin din shi to anan galibi daga cikin samari wallahi waɗansu sun kasu kashi biyu akwai waɗansu kai mai wadara ne akwai wanda ba shi da wurin zuwa ne kawai sai ya samu 'yar mutane ya tewa daranta akwai wanda ma ɗabi'ansu ne haka Allah ya shirye su akwai wanda kuma wallahi tsakani da Allah yana son ki kuma so na gaskiya da aure amma fa in ya turo ne yanzu kara turo mishi liki shi kuma an gane ko yana turowa ce to fito ko bai shirya ba shi yasa sai ta jan kafa Allah ya sani yana son abun amma ana cikin buhariya ta ko'ina gabar da yamma kudu da arewa to irin wannan abin da ya kamata shine sai a ta addu'a amma allah kawo wanda yake da ikon auren gaskiya to wallahu alam amma dai a ƙarshe ta ce idan alkhairi ne allah ya bashi iko in ba alkhairi ba ne allah ba ta nagari to muna mata addu'a kamar yadda ita ma ta yi wa kanta addu'a din wannan ne mijinta ya sake ta bisa umarnin mahaifiyar shi to sai take tambayan abun ya faru ne kuma sanadiyyar sun yi fara da kanwar mijin mahaifiyar kuma kila koran ta ɓaci ko makamancin haka an taɓa yatta ta ce to dole ka sake ta shi ne mijin ya sake ta don tana tambayar washin ta saku to nan sai mu kira mijin mu tambaye shi e bisa umarnin mahaifinsa gaskiya ne gashi nan to alhaji halim mahaifin shi ya ba shi umarnin ya sake ta saboda sun yi fada da kanwar mijin to umarnin na mahaifi ne ba mahaifiya ba tana tambayin shin ta sagu to dangane da iyaye su ba mutum umarni ya saki matar shi zance mafi inganci shine in har ka bi umarnin iyayen ka saka auren ya mutu amma abin da aka fi so shine karka gaggawan bin umarnin nasu musan wannan abin da kyau matukar ba sun ce ka sake ta bane based on wasu dalilai wanda yake matan ta shiga hurumin Allah da manzon shi kun fahimci wannan abin da kyau ka saki matan nan dan shaidani ya ci ba ta sallah ko ba ta yara tarbiyya ko kuma kaza ce ko kuma kaza ne ko tana cin mutuncin mu kuma da gaske ne tana cin mutuncin iyayen ko kuma dan ma tana cin mutuncin shi shi kuma ba shi da zuciyar da zai sake ta akwai irin wannan to a nan sai iyaye suka ga kai abin yayi yawa ka sake ta idan ya bi umarnin ya saka sakin yayi to amma in ba irin wannan bane ba kawai sun ce ka sake ta ne saboda dan su son zuciyansu tun da ka auri yarinyar nan ba mu gane wa harkokinka ba eh mai kafan dama ce ko me ake cewa mai farar kafa ko in irin wannan ne karka sake ta shine gaskiyar magana an fahimci wannan abin da kyau dan nan sun shiga gonan Allah da manzon shi ne duk abin da ake kafa hujja da shi shine fa hadisin sayyidina Umar ya ce wa dan shi Abdullahi bin Umar ka saki matarka shi din kanshi ai bai sake ta ba yace to na ji baba Allah kara ma lafiya baba kwana ɗaya kwana biyu umar ya ga aure bai mutu ba ya ƙara kiran shi abdullahi ka saki matarka ya ce insha Allah zan sake ta ya yi mirsisi ya manta da sayyidina umar ya sake ƙarshe sai kai ƙaran shi wajen manzo Allah alaihi wasallam ya rasulullahi babana ya umarce ni in saki matata muna soyayya ina son ta tana so na annabi ya ce ka sake ta to shine malamai suka ce shi annabi ya san waye sayyidina Umar ba zai taba cewa ka sake ta saboda son zuciyar shi ba akwai abin da ya gani wanda dan bai gani ba kuma tabbas take hakkin Allah da manzon shi ne dan sayyidina Umar ba zai taba zalunci ba sayyidina Umar mutum ne da ba su hada hanya ma da shedan to balle shedan ya yaudare shi ya ce ka auro mana mai farar kafa wannan ba zai yiwu ba shi yasa Ibn al-Usaymin Allah ya mishi rahama ya ce wani ne ya tambaye shi babana ya ce in sake matata na ya kawo min hadin sayyidina umar usaimin ya ce ka ce mishi kai ba sayyidina umar bane ba ya baka dalilai da zai sa ingantattu ne wannan kuma ba wai kaman kana wa iyayenka rashin kunya bane ba a yanzu iyayen sun shiga cikin gonan Allah ne domin biyayya ga iyaye yana da limitation idan iyayenka suka ce kar kai sallah an ce ka bi su ba ce ka bi su ba in sun ce ka sha giya an ce ka bi su ko kaɗan duk abin da suka ce ka yi idan ya saba wa Allah da manzo ba ce ka musu da'a ba kana musu da'a ne cikin inda Allah da annabi ta musu da'a kana kuma saba musu inda suka saba wa Allah da manzon shi amma abin da ba ce ba kar ka yi fito na fito da su a cikin hikima za ka saba musu kun gane wannan abin da kyau to karkashin wannan baka saurin sakan matarka dan babanka ya ce ka sake ta ko babarka ka ɗauki duk matakan da za ka bi Allah sa baban naka yana da baba sai kai garan shi to fa dankan nan fa ya sa min ido idan shi kakanka ne kana wasa da shi ko ba haka ba sai kai garan shi wurin kakanka sai sa ake so ka hada kai da kakanka wallahi ka dinga masa ihsani ana sa ka a gaba a gida sai ka zaga can ka tafi kotun koli kila yana da yaya ko yana da wata ya ko yana da wata goggo ka bi dai irin waɗannan hanyoyin ina fata an gane in duk waɗannan sun rasu ka tafi wurin malam da koro kenta a ce daurawa na kusa magun shi zaka je ya fi iya warware wannan matsalan a takaice dai shine in ya sake ki sakin tayi wannan tambayar da ake amsan kenan amma ina magana ne da maza a daina saurin kawai sake mace dan mamana ta ce in sake ta haka kawai akan wani abu na son zuciya su kuma iyaye su ma su ji tsoron Allah su daina saurin umartan 'ya'yansu da su sake matansu wani haka kawai da safe sun tashi kawai sai ga mamarsa ta zo don sassafe tun rana ba ta fito ba ta shigo falo ta zauna matan ta zo ta gaishe ta ba ta amsa ba ina mijinki kira min shi ta san ba lafiya kenan ya taso ashe ta zo ma da biron ta ma da takarda tsabar bala'i ta miƙa mishi to gashi ki mama lafiya sake ta saki uku kuma za ka in dai ni na haife ka sai ka sake ta ce mama me faru ba abin da ya faru munafiki sake ta kawai ƙarya aka ja aka shirya mata da akwai da babu da duk aka gama ɗora maman kwana ta bace bacci ba Allah Allah take gari ya waye kawai aure sai ya mutu yaron ya rasa yadda zai yi sai Allah taimake shi mamar ba ta boko ba ce shi kenan mama ka wata kada da biro ya karba ce to masoyiya ta ce yau kuma kin ga abin da muka wayi gari da shi saboda haka ki hakuri ki shiga ɗaki ki ɗauko jakanki ki ɗan tattaro wasu kaya ki tafi gidan wance zan zo in same ki anjima idan mama ta tafi sai mu dawo abin da ya rubuta kenan ya mika mamarsa to gashi la'ananniya gashi karba matar ta karba ta karanta ta sa aljihu ta ɗauko jaka ta fita bayan uwar ta tafi shi kuma ya san abin da zai yi ya kai karan uwar wurin kawunanta da bafaninta tun da ita ma akwai wanda suke gaba da ita ko ba haka ba can aka je aka daidaita to ire-iren waɗannan dole ka zama kana da hikima kar ka an ce saki matan ka kawo ka rubuta takarda ka saki ka zalunce ta wallahi ba abin da ta maka baiwar Allah Allah sa mu dace wannan ta ce idan tana sallah sai ta yi hamma za ta yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim a cikin sallan asali in kai hamma abin da ya tabbata a hadisi ka rufe bakinka ina fata an gane amma ba ce ma ka ce komai ba wala uzu billahi al'ada ne kawai ina fata an gane saboda an ce mana ai hamma shedan ne yake sa ka yi hamma ba wai duk hamma bane shedan akwai hamman da gajiya ne akwai hamman da yunwa ne idan yunwa ta yunwa sai ga mutum yana hamma shi kadai wani bacci kake je ce ina ba bacci nake ji ba to ba sai ya gaya maka ba an gane ko to shine idan kana hamma misali yunwa ce kai a'udhu bi ina ruwan shaitan na a'udhu billahi ka a'udhu billahi shine ka je ka ci abinci ina fata an gane idan kuma gajiya ne ka samu wuri ka mike kawai in gidan ka ba wuta ka zo masallaci yana ta da jiyan ga wasu malam Usman su kore ka to a takaice dai shine in kai hamma ba abin da aka ce maka ci ya sha bamban da atishawa atishawa ne zo a hadisi ka ce alhamdulillah wanda ya ji ka ce maka yarhamukallah kamar masa da ya hadikum Allah wa yuslihu balakum to anan idan mutum yana sallah ya atishawa ya halatta ce alhamdulillah amsan shine ya halatta ko a cikin sallah ne ina fata an gane ya tabbata hadisi wani ya yi atishawa a cikin sallah kuma ya ce alhamdulillah sai wani ya ce da shi yarhamukallah shi ma a cikin sallan kuma da aka gama sallah sai annabi ce ina wanda ya tisha wanda ya ce gani ina wanda ya ce yarhamukallah gane ce kai kar ka kara sarkin yarhamukallahu shi sai annabi ya hana shi amma wanda ya tisha wanda ya hamdala din annabi ya rabu da shi da wannan ne malamai suka ce to ya halatta mutum ya ce alhamdulillah ko a cikin sallah ne amma kar wani ya ce mishi yarhamukallah sai dai kuma ƙarin bayani kar ka faɗa da ƙarfi wani so yake kowa ya ji an yi wani Allah Allah ma yake a yi sallah a tambaye shi ya kawo hadisi a yi rigima to ba irin wannan kawai ka faɗa cikin zuciyanka amma dai bakin kai motsa alhamdulillah ko da ka furta shi amma kar kai da ƙarfi yanda har na sahun can baya ma sai ya ji ka wannan ta ce tana neman ƙarin bayani game da hassada da kuma kambun baka to hassada mugun ciwo ne in ji bahaushe ko to maganin hasara shine kai ta addu'a Allah ya yi maka hasara hasara bala'i ne amma kana addu'a abin da zai sa ka rabu da hasara na farko shine ka yadda Allah shi yake abin da ya ga dama shi yake ɗaukaka wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama shi yake rabon arziki ga wanda ya ga dama wanda ya fi ka ɗaukakan nan ba dabaran shi ba ne ba shi ma jarrabawa Allah mishi don kuɗi jarrabawa ne ilimi jarrabawa ne mulki jarrabawa ne talauci ma jarrabawa ne to idan ka yadda da wannan Allah shine fa'alul lima yuridu to dan me zaka sa mutum ido kawai da yafi ka ɗaukaka kai ta hasara da shi yanzu kana rigima ne da Allah malamai suka ce shi mai hasada kullum fa da Allah yake rigima shi yasa yahudawa suke rigima da Allah dan me zai aiko annabi Muhammadu cikin larabawa to laifin shi ne shi ya aiko kan shi Allah ne zabe shi an gane ko to kullum ka yadda Allah ne ke wannan abu sannan samun wani bai hana naka ina fata an gane samun wani bai sa kai ba za ka samu ba yadda kai ma samun ka ba zai sa wancan kowa yana tafiya ne kan abin da Allah ya rubuta mishi wani mai baiti yake cewa wai baka tsallake arzikinka baka kasa isa rabonka in ji mai infiraji to saboda haka arzikinka ba zai gudu ba sai ka same shi matukar kana raye ba wanda isa kuma ya bulokin abun sannan kuma duk inda rabonka yake sai ka kai wurin ba wanda zai hana ka zuwa wannan wurin wannan na daga cikin abin da zai sa a hasadan ta ɗanyi sauki sannan abu na biyu ka dinga tuna kuma duk wanda kake wa hasada to kanka kake wa illa saboda annabi ya ce innal hasada ta'khudul hasanati hasada tana cinye ayyukanka na lada ne kamar yadda wuta ke cin kirare yadda in wuta ta kama a jeji misali take cin irin ciyayi da wasu ƙananan itatuwa ɗin nan haka hasada ke cinye in na filfilinka da yan azkar ɗinka da salatin annabi ka duka hasada na cinye su to kai ka yi hasadan bai daina samu ba bai kuma sauka daga matsayin da yake ba kuma kai baka samu ba kuma da aikinka na lada suna ta mutuwa kaga ai waye cutu wannan kenan to saboda haka mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wataala kuma ya ta addu'a Allah ka yaye min hasadan nan akwai wani haka yace min wallahi yace wallahi shi kan yana da hasada shi da kanshi ya confessing yace wallahi bala'in hasada nake da shi nace to Allah yaye maka yace amin ya ci gaba da hasadan shi kuma Allah sauke to kai kuma wanda ake maka hasada babban abin da zaka dauki mataki shine wanda ke ma hasadan ka dinga masa ihsani kar ka dauka ba da shi kama tausaya mishi sannan kuma ka dage da azkar dan mai hasada ba abin da ba zai akan ka ba zai iya zuwa ya tsafi wurin bokaye zai iya sa aiki dinafin ɗinka zai iya sa a kashe kama mai hasada mataki mataki ne akwai wani hasadan shi in ta kai kawai su ka mutu Allah sauke to su kai ta karka yi wasa da azkar kul huwallahu sau uku falake da nasi sau uku da safe da yamma lokacin bacci ayatul kursi irin waɗannan kar mutum ya wasa da su to su suke maganin takfika min kulli sharrin haka annabi ya ga barabin azib annabi na tafiya cikin dare kamar lokacin asuba to kun san idan babu hasken wata za ga akwai duhu in wa akwai wanda ya taba zama a ƙauye ko kuma nan ma in ba wuta za ga ko ina ya duhu duk da dai mata ba sa fita cikin dare ya lokacin ta ko to a wannan lokacin yana tafiya sai aka yi walƙiya to da aka yi walƙiyan sai annabi ya hango barabi na azib shi ma ya hango annabi na tahowa sai annabi ce da shi kul ka ce sai ce ma za kul me zan ce annabi sake ce da shi kul sai ce ma za kul annabi sake maimaita kul ya sake cewa annabi ma za kul suka ya ka sau sai annabi ce da shi kul huwa Allahu ahad kula a'udhu bi rabbil falaq kula a'udhu bi rabbin nas ثلاث مرات صباحا ومساء تكفيك من كل شر yace kul huwallahu ahad kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas sau uku da safe sau uku da yamma ya ishe ya isa kare ka daga dukkan wani sharri ai ta tsafe tsafe a gaba abin da ya same ka ce ai malami ne bai iya aiki ba eh akwai wani a tumfure aje shi ma a biya shi yayi aiki bai yi ba a ce ai bai aje a ko ne alawanti sai ka kai har kotono baka samu an gane ku to wallahi maganin matsafa da yin subbun nan shine ka rike azkar kuma ka ji a ranka cewa qul lan yusibana illa ma kataballahu lana ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta zai same mu ka ji babu wanda ya isa ya kashe ka ko ya raya ka ko ya talauta ka ko ya azurta ka ko ya baka lafiya ko ya cutar da kai sai Allah to wannan karfin imanin shi zai taimaka ma amma da an ce ai za a maka tsafi sai ka tsorita to tun daga na an ci nasara a kanka dan tsoro kanshi wani bangare ne na samun nasara a kan ina fata an gane ta je duk inda za ta je ba abin da zai same ki za ta mallake miji ko za ta kore ki in dai baki tsorita ba kuma kika rika azkar ba abin da zai faru a kawo abinci a zuba magani ka ci ba abin da zai same ka sai dai fa in guba ne misali shi ya sha bamban da a ce kaman fiya fiya ko makamancin wannan wannan shi ba tsafi bane wannan kaman wani abu ne a sunmu kenan guba amma dan a kawo wani garin magani a barbada wallahi kilashe kwano ma ba abin da zai faru wannan shine gaskiyar maka amma karfin imanin mutum ne in kina shakku kar ma ki fara Allah ya sa mu dace ina ga tambayoyin da za mu tsaya haka suna da ko tambaya ta karshe duk cikin tambaya ɗaya ne ta ce wai ana bin ta bashin azumi ta sha azumi kamar bara kenan saboda dalilin ciki da niyan sai ta haihu za ta biya to kuma ga azumi ya zo bata biya ba shin za ta biya ne ko kuma za ta ciyar to da can me yasa baki ciyar ba yanzu yake tambaya abin da ke faruwa shine dangane da wannan matsalan mai ciki da dangane da azumi maganganu guda biyu malami suka yi akwai malaman da suka ce kawara ma za ta an gane ko akwai malaman da suka ce ciyarwa za ta wannan shine fatan abdullahi bin abbas da kuma abdullahi bin umar shi yasa kwanaki na ga malamin ibrahim daurawa aka mishi tambaya mai ciki za ta ciyar ne ko za ta rama azumi ya ce ramawa za ta yi ba ciyarwa ba wata aka sake tambayin shi a wani gu ya ce ciyarwa za ta yi ba rama za ta yi ba sai na kan ƙara tambayin shi a wani gu ya ce kai matsalolin nan duk kowanne yana da hujja duk wanda kika yi yayi domin in kana karanta maganganun malamai sai ka rude kowanne zai kawo hujjan shi amma ni abin da ban taɓa sauka a kai ba shine kusan shekara ashirin har yau shine mai ciki ciyarwa za ta yi kowanne na karanta har yau akan wannan nake ina fata an gane babban dalili na kuma shine shi ita ce fitan abdullahi bin abbas ita ce fitan abdullahi bin umar daga cikin sahabbai yana cikin tafsirin ibnu kasir to tunda waɗannan sahabban sun yi wannan fatawa ni har yau akai nake kun fahimci wannan abin da kyau sannan kuma akwai hikima cikin haka domin idan mace ta samu ciki ta shiga cikin rashin lafiyar laulayin ciki za ta ɗauki tsawon lokaci ba ta da lafiya ila kafin ka ankara kuma an haihu kafin a wani azumin ya dawo to sai ka azumi ya taru na shekara biyu ba a rama ba ana jiran za a rama kun fahimci abin da nake nufi da kyau shi yasa wani daga cikin malamai a saudi arabia ya ce in ana neman maslaha na a bar matan masu zauna lafiya a ɗauki fatawan abdullahi bin umar daga cikin sahabbai da ya ce kawai ciyar da miskine za su yi saboda me allah ya ce duk wanda zai iya azumi wa alal ladhina yutiqunahu waɗanda za su yi azumi amma za su sha wahala na rashin lafiya na ciki ko kuma tsufa ko makamancin wannan rashin lafiyar da babu waraka kenan sai ce fidetun ta'amu miskin su ciyar da miskinai to shi yasa ibnu umar da ibnu abbas tafsirin su kenan suka ce mai ciki ta shiga cikin wannan ayat tunda sahabbai ne mun sallama musu insha Allah muka je gaban Allah ya aka yi mu ce ga suna Abdullahi bin Abbas ne kuma insha Allah ka bi waɗannan wallahi ba za ka tabe ba insha Allah Allah sa mu dace daga za mu maimaita aya ayoyi guda uku da muka karanta jiya sai mu shiga kuma aya ta 25 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم
na'am kafin mu shiga ƙarin bayani kan maganan da na yi a malamai suka ce dangane da matsala na mai ciki in fa zanto ba za ta yi azumi ba ne ba amma in za ta iya babu laifi ta yi kun gane wannan abin da kyau don wannan yana da mahimmanci saboda kwanan na ɗaya daga cikin malaman mu yayi tsokaci kan wannan abun professor Sani Umar Rijiyar Lemu yace akwai wata kawai ta ce ai ta tana da ciki ba azumi yace ba daidai bane ba yace sai in yin azumin zai wahalar da ke ko zai wahalar da abin da ke ciki a wannan lokacin aka ba mace daman kar ta yi azumi ta ciyar in ta ɗauki wannan fatawa amma in za ta iya ya halatta ta yi babu kuma laifi na'am Allah ya ce ridullahu li bayyana lakum ubangiji subhanahu wata'ala yana nufin ne muku bayani filla filla daki daki dangane da dokokin da aka yi ta karanta muku a baya wa ya hadiyakum sunan allazina min qablikum Allah kuma yana so ne ya shiryar da ku hanyoyin waɗanda suka gabace ku wajen aikata ayyukan alkhairi da barin munanan ayyuka wa tuba alaikum ubangiji yana so ne ya gafarta muku ya karɓa tubanku wallahu alimun hakim ubangiji shine alimun masani dangane da dukkan komai hakimun mai hikima wanda ke tsara al'amura yadda suka dace sai Allah ya ce ni والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما wallahu yuridu an yatuba alaikum ubangiji yana so ne ya karbi tubanku ya gafarta muku wannan ita ce hikimar Allah subhanahu wa ta'ala wajen muku bayanin ayoyin shi filla filla daki daki ku yi kaza ku bar kaza in kun aikata kaza ga sakamako Allah so yake ku bar abin da yace ku bari ku aikata abin da yace ku aikata dan ya gafarta muku ya karbi tubanku ya muku sakamako da aljanna saboda shine mai rahama mai jin kai wa yuridu alladhina yattabi'una shahawat amma waɗanda kuma suke bin son zuciyansu abinda suke nufi dangane da ku an tamilu so suke ku karkace ku kauce daga tafarkin gaskiya mailan azima karkacewa mai girma kamar da na faɗa jiya yana daga cikin hatsarin wannan zamani a kullum akwai al'amura da suke zabarin imanin mutum akwai abubuwan da suke farautan imanin mutum kullum su ake araba ka da Allah subhanahu wa ta'ala idan ka yi riko da addini za a yi maka izgili ko a ce baka waye ba ko a ce maka cika tsanani duk masu irin waɗannan kalamin babban abin da suke bukata su karkatar da ku daga tafarkin gaskiya saboda haka ku cije kar ainihin ku bi abin da suke faɗa sannan ya tabbata cikin hadisi ingantacce annabin rahama alaihi salatu wassalam ya ce a ƙarshen zamani ka yi riko da addini ko kuma ka yi riko da gaskiya kamar ka yi riko da garwashin wuta ne wa zai ɗauki garwashin wuta ya rike ina ga ba kowa ba ko sai dai waɗanda suke masu shan maganin wuta Mm, akwai sharifai a cikin makera shi wani abin magani ne ba wani abin nan ba ne ba kar wani ya yaudare ka wani sharifi ne wuta ba ta cin shi Allah ƙarya yake magani ya sha ko magani ya shafa ina fata an gano wani abin da kyau kowa wuta tana kona shi akwai waɗanda suke cewa su sharifai ran tashin kiyama za musu azaba ne da ruwan sanyi saboda wuta ba ta cin namansu to ya gaya maka wutan jahannama irin wutan da kake dafa abinci da shi ne abdullahi bin abbas ya ce wannan wutan ta duniya ɗaya ne bisa saba'in na wutan lahira da allah tashi sauko da wuta duniya sai da aka kasa zafinta sau saba'in aka ɗauko guda ɗaya idan ka taba zuwa gidan karfe irin a lagos wurin da ake narka karfe kaga yanda wuta take a gun ka san jahannama bala'i ne dama duk da haka fa an ce wai ɗaya ne bisa saba'in na wutan jahannama to idan wannan wutan ma ba ta cin sharifi wallahi wancan sai ta ci shi ina fata an gane matukar bai bi Allah ba abinda zai sa wuta ba za ta ci ka ba shine ka bi Allah subhanahu wataala hatta annabi Ibrahim ai babu sharifin da ya fi shi amma da aka jefa shi cikin wuta me yasa wutan bata kona shi ba Allah na ce qul la naruku ni bardan wa salaman ala ibrahim ya ke wuta ki zamo bardan mai sanyi wa salaman kuma da aminci domin idan sanyi ba aminci zai cutar da kai idan aka kunna AC aka kure aka kulle daki kai awa goma Allah sai ka samu matsala sai dai a sa shi very low ko ba haka ba amma a ce a sa shi da highest number kuma a ce wurin karami ne kuma esin shi ma mai karfi ne ya za ka ji washe gari sai kemis kawai an gane ko to shine amma Allah ce wa salaman sanyin mai aminci sanyin da ba zai cutar da mutum ba ala ibrahim to duk wanda bai bi Allah ba Allah zai azantar da shi babu wani sharifi babu wanda ba sharifi ba ubangiji ya ce dai yana so ne gafarta muku ya karbi tubanku amma waɗanda kuma suke bin son zuciyarsu kullum kokari suke su karkatar da ku daga tafarkin gaskiya su karkatar da ku karkatarwa mai girma sai Allah ya ce ni يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا yuridu Allah an yukhaffifa ankum ubangiji yana so ne ya sassauta muku Allah saboda yalwar rahamar shi za ga hukunce hukuncen addini kullum akwai sassauci a ciki aka ce idan baka da lafiya ba za ka yi alwala ba ka yi taimama idan kana halin da babu ruwa kana tafiya ko kana jeji ko makamancin haka babu ruwa inda kake aka ce ka yi taimama idan ma ba abin da za ka yi taimaman da shi aka ce ka yi sallah haka ina fata an gane da mutum zai tsintan kanshi a wurin da babu ruwa babu abin da zai taimama da shi kusan malaman musulunci duk abin da za ka yi tunani sun ba da amsa yana daga cikin abin da musulunci yake da abin mamaki da shi ki je ki zauna ki shekara guda kina tunanin wani tambaya ce mai wahala kina tambaya sai a ce ga amsanta shekara ɗari kaza da ya wuce aka bada amsa to shine malamai suka ce "It- wa mallame jidma'an wala mutayammaman fa arba'atu al-aqwali yatina madhhaban yusalli wa yaqdi aksa ma qala malikun wa asbaqu yaqdi wal ada'u li ashhaba idan ka tsinci kanka a wurin da babu ruwa babu abin taimama ya zaka yi suka ce akwai maganganu guda hudu wanda ya zo a masaban malikiya amma dai abin da kawai zan ce shine idan ma mutum ba zai iya taimama ba aka ce ya sallar haka kuma sallan ta yi shine an yi kafifa an kum kenan sannan idan ba za ka iya sallah a tsaye ba aka ce ka zauna zaman ba zai yi ba aka ce kai a kwanci matafi aka ce rage sallah mai al'ada ta ajiye sallah kuma an yafe mata ba ramuwa mai jinin biki kwana arba'in ba sallah kuma an yafe mata ba ramuwa duk wannan menene sauki ne daga wurin Allah subhanahu wataala mara lafiya aka ce ya ajiye azumi matafi zaka je Kano ga zafin rana aje azumi samu balango da tsire a hanya kai ta ci da faro amma za ka sha kallo a mota wato sai a ɗauka kamar sabon Allah kake kuma wanda ya aje azumi a halin tafiya matukar akwai wahalan azumi ya fi wanda ya azumin lada kun gano wani abin da kyau ya ci ya ƙoshi ya take ciki kuma ga lada saboda me lokacin da annabi ya tafiya daga makka zuwa madina fatuhu makka cikin watan ramadan annabi na azumi sahabbai duk suka ɗauki azumi an je wani guwan tsaya ga zafin rana ga wahalan tafiya aka ce da annabi wasu mutane fa sun jigata kamar za su suma saboda sun ga kana azumi annabi ce a kawo masa ruwa ya sha aka kawo ruwa annabi ya kare azumin shi a gaban mutane saboda me innahu bihim ra'ufur rahim Allah ce daga ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim annabi yana da rahama game da ainihin mummunai to sai waɗansu sahabbai suka ki su aje azumi irin masu ƙarfin imanin nan wai su sai mun kai sai gashi can wurin yamma suna faduwa suna suma annabi ce ula'ikal usatu ula'ikal usatu waɗannan sun saba wa Allah waɗannan kan sun saba wa Allah saboda Allah na so in ya maka rangume ka karba shi sa bai daga cikin burgewa ka yi tafiya ka cika sallah wanda ya kasar ya fi ka lada ka yi azahar raka a hudu ya yi raka biyu kuma ya fi ka lada dan ya bi sunna kai ka bi son zuciyanka ina fata an gane to akwai sassauci a cikin addinin musulunci babu tsanani wa khuliqal insanu da'ifa Allah ya halicci dan adam mai rauni dan adam ɗabi'an shi yana da rauni shi yasa dan adam ba zai iya ya zauna bai yi bacci ba kaga wannan rauni ne ba wanda zai sace guda bai yi bacci ba ko akwai babu shi bayan da za a kai sati baka ci abinci ba kaga wannan rauni ne sannan in kai baccin yayi yawa kuma sai ka ji ka gaji kai kaɗai za ka tashi ka yi baccin ka yi baccin ka yi baccin sai ka ji baccin kuma ya ishe ka kaga rauni kenan idan hutu ne ka zauna ka zauna kuma ka ji ka gaji idan kai tafiya da yawa ma kuma ka ji ka gaji shi haka dan adam yake to shi yasa Allah ya halicci dan adam da ifan yana da rauni to duk wanda yake da rauni kuma sai ka mu'amalance shi da rauni in ya kuskure ka masa uzuri ina fata an gane in ya daidai ka yaba mishi wa kulika lisanu da'ifa Allah ya halicci dan adam mai rauni shi yasa ma yake sassauta hukunce hukuncen shi dangane da dan adam sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyoyinku bil batil ta hanyar barna ya ku masu imani la ta'kulu amwalakum kar ku ci dukiyoyin juna bainakum tsakaninku da juna bil batil ta hanyar barna ko ta hanyar zalunci kamar da na faɗa ran nan lafazin ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ambaci mummune da ya ku masu imani ya ku masu imani a alkur'ani har sau 89 Abdullah bin Abbas ya ce duk inda kaji Allah ya kira masu imani to ya kamata su kasa kundinsu in ma zai ce na ku aikata kaza don ku amfana duniya da lahira ko ku bar kaza don ku tsira duniya da lahira dole da wani abu ne wanda yake amfani ne dangane da su zai sanar da su Allah ce ya ku masu imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyoyin junanku tsakaninku da juna bil batil ta hanyar zalunci illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai dai fa in ya kasance kasuwanci ne da aka gina shi bisa yarda tsakaninku da juna ma'ana duk yanda za ka yi kar ka ci dukiyar dan uwanka ba ta hanyar da ta dace ba kar ka yadda ka zalunci wani kar ka masa 419 kar ka masa zamba cikin aminci kar ka damfare shi kar ka saci dukiyar shi duk abin da za ka yi da mutum dangane da mu'amala ta dukiya ka yi gaskiya kar ka saci kuɗin kowa kar a haɗa kai da kai a saci kuɗin kowa kar ka karɓi cin hanci da rashawa haka kawai da gaskiyanka a zalunce ka kana ji kana gani kana da gaskiya amma dole kuma kai ne mara gaskiya irin rayuwar da ake a Najeriya kenan a tare ka jami'an tsaro wasu daga cikin su ba duka ba an sa su ne su tsare mutane amma suna kan hanya duk wanda zai wuce ba da wani abu duk wanda in baka bayar ba kuma su kirkiro maka wani laifi su ce faka anan ka faka ki kawo driver's license ka kawo ina takaddun mota ka kawo fire singisha ka kawo akwai safiya taya a bude aka kana da shi ya shiru akwai allura da zare ce akwai akwai paracetamol a motan ka ce akwai akwai plajin ka ce akwai don allah mai wannan abu in ba rashin hankali kawai dole shi sai ya cuce ka ya duba tayin mota ya ga wace ce tsohuwa ya ga duk sabbi ne ya koma gefe su shawara ce ina za ka je gombe daga ina ce daga kano me ka je yi wallahi zaman lafiyanka da suka ba su kuɗi kawai in har baka dole he sun cuce ka shaka biru gombe ba da wani labari wai wani fasto ne yan sanda suka tare shi faso ya tsaya zauna cikin mota ya sauke gilas faso ina driver's license ya dauko ya mika musu ina takardun mota duba duk masu kyau ne ba su yi expire ba ina abun kashe wuta kawai a bayan mota aka bude ina safaya taya aka bude komai yana da shi akwai fulajin ya ce akwai ya ɗauko mika musu akwai farastamol fasto ya shirya komai yana da shi a motan shi daga wani gari kake daga gari kaza ina za ka je zan je gari kaza me za ka je yi ci zan je wa'azi zan je musu nasiha a ji tsoron Allah suka rasa yadda za su yi da shi duk abin da suka tambaya suka duba tayin motan duk sabbi ne sai suka ce da shi to yanzu kai faso halin da ake ciki a ƙasar nan ana cikin talauci da damuwa da larura kai kaɗai a mota ba za ka rage wani hanya ba yanzu wani yana nan yana so ya tafiya bai da kuɗin mota da sai ka rage wasu hanya sai faso ya ce a shi motar shi ba shi kaɗai ba ne ba ya ce akwai mala'iku akwai ruhi mai tsarki suka ce kai overload suka ce yayi overload suka ce yayi overload wannan motan da mala'iku a cikinta da ruhi ai motan ta cika a ka'idar mota uku mutum bayan mutum uku gaba mutum daya kai kuma ka cikin motan da mala'iku dole sai da ya ba su ɗari biyar to abin da nake so in ce shine wallahi wannan aikin wasu ne daga cikin jami'an tsaronmu a ce ka kawo id card harkan id card a najeriya akwai zalunci a ciki akwai wallahi tsohon da a kauye ina ruwan shi da id card dan allah ba abin da ya dame shi da birnin kuma akwai wani a nan aka yi hira da shi a bbc a wani kauye a taraba bbc suka interview da shi wallahi bai san waye shugaban najeriya ba ya ce shi ya san dai an kashe murtala an ɗora wani arni arnin ma da aka ɗora bai san sunan shi ba tun 1976 take magana waye shugaban ƙasan da biyu bayan murtala bai sani ba to yanzu wannan ka ce ya id card me zai da shi najeriya ta shi ma shi ba ruwan shi ku je can ku rike najeriya yana ƙauyen su to larura ta sa zai je jalin ko zai je taraba ka ce kawo maka id card kun gane wannan abin da kyau sannan samun id card din kuma wahala ka je za ka yi driver's license wulakanci a ci kudinka na karya da gaskiya a ce sai ka yi kaza wallahi driving license a america ya fi sauki akan a nigeria ina fata an gane saboda tsaban zalunci in kai kuma a ce an baka wannan sai bayan sati ka dawo karbi original kai wata biyar shida baka samu ba wani mai shekara daya kuma sai a tare ka rasabti ka kawo driver's license ka ce musu gashi nan ya expire to ai ba bani ba dole ka ba su kuɗi la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku dinga cin dukiyoyin junan ku ta hanyar zalunci ta hanyar barna cin hanci da rashawa yan neba tun zama abin da suka zama in kana kan mita na kati kai ta share gumi in baka son mita a kawo ma bil hawan jinin ka ya hau to me ake so a ƙasan nan nan Allah babu wani subsidy ba talaka shine subsidin su a takaicen takaitawa dai ire-iren waɗannan abubuwan Allah ya ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku dinga cin dukiyoyin junan ku tsakanin ku da juna ta hanyar zalunci ta hanyar rashawa kowa cin hanci babba cin hanci karami cin hanci in kai kanana magana su ce ai manyan ne suka ce mu kawo yau ya ce sai mun kawo kaza in kai manyan magana ai kananan ne ba sa jin magana mun hana su yanzu suna rubuta wani namban waya a wurin checkpoint waya an tambaye ka cin hanci ka kira namban nan zaka kira su ɗari ba za a ɗauka ba za su ce maka ma kira ka gama kira kuma ka bamu ina fata an gane wani yake bamu labari ya je wani kawai a nan a duku sai ya tambaye wani ci da ba shi aron rediyo a wani kawai ya ce me za ka yi da shi ya ce ina so in ji labaru ne yau first october shugaban kasa zai jawabi ya ce waye shugaban kasa wallahi ya ce abin ta ya ce waye shugaban kasan ce kai baka ce ana san dai shagari ne a nan duku wani kawai cikin duku ya ce ya san shagari ya ce to ai buhari ya yi ya sauka shonikan ya yi ya sauka lokacin da yake maganan shi lokacin abace ne bai san an yi buhari ba bai san an yi ya sunan shi ba lokacin farko farko mulkin obasanjo ne bai san an yi baban gida ba bai san an yi shonikan ba bai san an yi abace ba bai san an yi abdusalam ba bai san obasanjo ya dawo mulki ba da yake lissafi da ya zo kan shonikan ya ce shi wata ran sun je kasuwan duku ya ga wani yadi an ce sunan shi shonikan wadda ma shugaban kasa ne shi ma to a takaicen takaitawa dai shine akwai waɗanda hatta in ka je ƙasashen turai fa akwai waɗanda suke rayuwa cikin jeji akwai dokokin da ba su aiki a kansu duk wanda ya zauna a turai ya san wannan abun ni na zauna a gun na sani ba wai labari ba akwai waɗanda suna jeji ba ruwansu da birnin ku ku je ku ci birnin ku to akwai dokokin da bai aiki a kansu amma mu a Najeriya ba haka bane ba idan ya fito yana tafiya aka tare shi yace daga wuri kaza yake an sani a kukan gafarallahu lakum ba ku a ciki to amma a Najeriya sai an wulakanta ka sai an ci mutuncinka sai ka ba da kuɗi Allah ce ya ku masu imani la takulu am wannan ba bambanci tsakanin musulmai da kiristoci duka ɗabi'a ɗaya ne Qur'ani ya hana Bible ya hana kowa ji tsoron Allah la takulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarata an taradin minkum Allah ce wala taqtulu anfusakum kar ku dinga kashe junanku kalman wala taqtulu anfusakum malamai sun mata fassara daban-daban wasu malamai suka ce wala taqtulu anfusakum kar ku dinga kashe junanku waɗansu su ɗau makamai su kashe waɗansu ta hanyar kalare ko hanyar yan kidnapping ko hanyar yan bindiga ko ta kowace irin hanya wala taqtulu an ay la yaqtul ba'dukum ba'dan kar sashin ku dinga kashe sashi ku rayu a zauna lafiya banda zubar da jini wala taqtulu anfusakum ko kuma kar ka dau makami ka kashe kanka ko ka sha wani guba ka mutu ko ka yi hangin kanka saboda matsaloli sun ma yawa sai ga mutum wai shi rayuwar nan ta masa zafi ko gonda ya mutu ya huta wa ga ma hutawa za ka yi kana mutuwa wallahi jahannama za ka tafi duk wanda ya kashe kanshi in ya mutu dan wuta ne annabi ya ce duk wanda ya kashe kanshi ran tashin kiyama za a masa azaba da abin da ya kashe kan nasa da shi idan ka yi hangin kanka ka mutu haka za a ma azaba a jahannama a yi hangin ninka kuma ga wuta tana kona ka idan wuka ka ɗauka ka cika wa kanka ko yadda turawa suke kawai sai isa bindiga zai rubuta wasiya to ku yi haƙuri fani wallahi rayuwar nan kaza kaza kaza kaza kaza zan tafi na huta ya shiga ɗaki ya kulle ya so bindiga ya sa a kan shi kawai ya harba turawa suna yawan wannan abin kaje kasashen turai ta ce wala taqtulu anfusakum nan kuma hanjin ake mutum ya kulle kanshi a ɗaki ya hanjin kanshi ya ta ihu a balla kofa a zo a cire shi ko kuma wani ya sha guba ya mutu to duk wanda ya kashe kanshi da wani abu wurin tashin kiyama da wannan za masa azaba ina fata an gane ke sa duk halin da kake ciki kar ka kuskura ka ce za ka kashe kanka ko abun kunya kai wanda ka gudu ka bar garin amma ban da kisan kai wala taqtulu anfusakum al-imam ibn kathir yace na daga cikin ma kisan kai ka dinga aikata ayyukan sabo dan kaman ka kashe kanka ne saboda me ka jefa kanka cikin fushin Allah subhanahu wataala duk yana shiga cikin wala taqtulu anfusakum kar ku dinga kashe kawunanku inna Allah kana bikum rahima lalle ubangiji ya kasance bikum dangane da ku rahiman mai jin kai to anan da ne maganan cewar wasu daga cikin malamai sun ce kar ku kashe kawunanku ana nufin kar sashin ku ya dinga kashe sashi mun tsinci kanmu a cikin wani irin yanayi a wannan kasan wanda zubar da jini ya zama ba komai ba jiya nake karanta wani rahoto da gidan tv channel suka fitar na adadin mutanen da aka kashe a cikin wata uku a najeriya kusan mutum dubu uku kwarai da gaske wato numbers din ma ya yi yawa mutanen da aka dinga zubar da jininsu haka kawai a banza a ciki daga januwari suka ce zuwa watan march watan da ya kare numbers din ya yi yawa an yake jinafin wajen mutum dubu da ɗari takwas duka sun ƙididdiga a zamfara ran ɗaya ga wata an kashe kaza a kyabbi an kashe kaza a sakkwato a katsina haka suka dinga rubutawa har ƙarshen watan march idan ka ga numbers din zaka ce kasan nan anya muna da hankali kuwa anya akwai shugabanci akwai gwamnati ana ta zubar da jinin mutane kaman kiyashi ana kidnapping mutane kaman ba mutane ba Allah kuma ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku dinga kashe junanku inna Allah kana bikum rahima lalle ubangiji ya kasance rahiman mai jin kai da wannan muke jan hankalin jami'an tsaro su ji tsoron Allah gwamnatoci su ji tsoron Allah su wadata jami'an tsaro da kayan yaki su ƙara musu albashi jami'an tsaron kansu suna cikin wahala albashin major general na soja a Najeriya bai ki albashin kurtun soja a Amurka ba major general fa highest ranking a soja kenan daga nan sai dai kai ritaya in baka zama kowas ba chief of army staff daga nan sai dai kai ritaya shine matakin karshe na aikin soja to albashin shi bai kai albashin kurtun soja na Amurka ba ba muna cewa sai an yi irin wannan ba a'a to kurtun soja nawa ne albashin shi a Najeriya kuma su ake turawa yaki da yawan su Allah musu albarka suna iya kokarin su suna sadaukar da rayuwansu suna sadaukar da menene lokacin su dan kasan ta zauna lafiya amma manya manya daga cikin su da yan siyasa sun hana abubuwa safiyan da ya kamata suna kukan ba kayan yaki babu albashi mai kyau ba kaza ba kaza kalli duk jami'a tana kulle yau malaman makaranta no work no pay ba aiki ba albashi asu suna zaune wata da watanni yara suna gida duk wannan ba alheri ba ne ba shi yasa dole ta'addanci yayi yawa matsaloli su yawa a ƙauyuka talauci ya yi yawa manoma babu taki kun sai takin kun ɓoye kun ki ku ba wa mutane kuma kun ce a yi noma to in ba an gyara waɗannan ababe ba wallahi zaman lafiya kan ba za a same shi ba sai dai a yi ta surutai a yi ta yaudara ana ta karya Allah ta'ala ya kare mu inna Allah kana bikum rahima lalle ubangiji ya kasance rahiman mai jin kai ne dangane da ku Allah ka mana rahama ya ubangiji muna tawassuli da sunan ka mafiya kyau da siffofin ka mafiya kamala akwai waɗanda suka rubuto tambayoyi mutane da yawa duk za mu sa su a cikin addu'a amma kafin nan akwai asusun marayu da aka aiko cewa akwai waɗanda suka sa kuɗi akwai hamza jibrin ya ba da dubu ɗaya ibrahim muzakiru shi ma dubu ɗaya akwai musa idris dubu biyu a naira ɗari biyu akwai surayya arabi dubu biyu sannan akwai no name ɗari biyu no name allah saka miki ko allah saka maka da alkhairi akwai umar muhammad ahmad dubu ɗaya yahaya adam dubu ɗaya suleiman hassan ɗari biyu akwai abubakar dauda adamu ɗari tara wannan su ne abin da aka turo total dubu ɗari biyu da goma sha shida da ɗari biyar da ɗaya da kobo arba'in da shida ya allah dukkanin masu bukatu na alkhairi allah ka biya musu ya allah duk waɗanda suke cikin damuwa ya allah ka yaye musu ya ubangiji dukkanin matsalolin da ke damun mu allah manya da ƙanana allah ka sani allah ka yaye mana su ya ubangiji ka ainihin ba mu zaman lafiya ya Allah wannan kasar tamu Allah ka zaunar da mu lafiya ficincinin da ke damu mu Allah ka mana maganin su ya Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka shiri shugabannin mu ya Allah ka kama hannun su zuwa ga abin da ke alkhairi ne a rayuwar mu da addinin mu ya ubangiji ka yaye mana kuncin rayuwa Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka sanya albarka cikin gidajen mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwannin mu Allah ka sanya albarka cikin makarantunmu da ma'aikatunmu yau mangiji ka sanya mana albarka duniya da lahira Allahumma adina fi man hadaita wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma ataita wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alait la malja wa la manja minka illa ilayka Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم إنا نسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك التيسير من كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين